أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا في الأرض يرحمكم من في السماء أنتم رحمكم الله إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنتم لعلكم ترحمون ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين sai annabi nuhu ya yana taimaki ubangijinsa da ya kira ubangijinsa ya ce shi ya ubangiji inna bi sani ɗana kan'ana kan'ana yana daga cikin iyalina wa kad wa atani min najatin kai ko kai mun alƙawari wato da tsiran dukkan iyalina wa inna wa'adaka alhaq kai kuma wato alƙawarin ka tabbatacce ne gaskiya ne la kulfa bihi babu sabani a cikin duk abin da kace za a yi wa anta ahkamul hakimina kai ne kuma mafi hukuncin masu hukunci ai a'lamu kai ne mafi sanin su adalin kai ne mafi adalcin su قال يا نوح إنه ليس من أهلك sai Allah ta'ala ya ce da annabi ne yake ya kai nuhu innahu laysa min ahlika wannan dan naka ba daga iyalin ka yake ba annabi na masu tsira wanda nace zan tsi- zan tsirar da su to wannan dan naka baya cikin su ko kuma yana nufin innahu laysa wato min ahlika ai wato laysa min ahli dinika ba daga ahlin addinin ka bane نعم innahu amalu إنه أمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم to innahu ai su'aluka wannan tambayar ta ka iya ya gare ni da jati da tsiranza amalo aiki ne ga misalin ba wato na kwarai ba na gari ba fa innahu kafiru shi dai dan na ka kafiri ne amma wala kuma wala na jati da kafiri ne babu tsira da kafirai ba fi kirajin a cikin wata kira amma da kasir nini amila gaira salihin kenan shi da wani mu gaira gaira ta zama wato wato mafulin kenan eh fala tasalani kakka tambaye ni duka shidi fala tas fala tas tasalan fala tasalni ko kuma fala tasalanni eh da tajiri tahfidi eh kakka tambaye ni ma nan su laka bihi ilmu abinda ba ilimin sa laka gare ka min in ja'i laka laka tsayar da danka إني أعزك أن تكون من الجاهلين ni da ina wato gargadin ka kan kasance da cikin wato jahilai bisa alifin tambaye kamar lamta alam abinda baka sani ba قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم shi kenan sai annabi nuhu yace ya ubangiji ni dai wato a uzu bika ina neman tsari da kai min an asalaka da tambaye ka ma ne ta ni bihi ilmu abinda ba ilimin ka gare ni وإلا تغفر لي وترحمني أكن min من al الخاسرين in ba ka gafarta mun ba da abinda ya riga ya nemi daga gare ni wata rahamu ba ka ji kaina ba zan kasance ina daga cikin wato wato a khasiri da masu wato rige kansu lada masu asara قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك kila sai aka ce ya kai nuhu wato ihibit ka sauka ya injil ka sauka bisa ta cikin jirgin ruwan bisa lamin da aminci ai ai bisa lamin da aminci au bisa hiyatu ko kuma da gaisuwa wasu ciki ta sala- ta sallama ka sauka min na daga gare mu wato ka sauka daga da gaisuwa min na daga gare mu wa barakatun da albarkatai shine alkhairai masu yawa alaika gare ka wa ala umumi da kuma bisa al'ummatai min mamma aka wanda suke tare da kai bisa kai da cikin wannan jirgin ruwa ainihin auladihim daga ‘ya'yansu wasu zuriyacin da zuriyar su humul mu'minuna wato su ne mu'minai umaru
وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم ko umaru haka nan ma da wata al'ummatai bin rafi wato bin mamma aka da kuma wasu al'ummatai wa jiki tare da kai wanda sun rubuce hum za mu ji da su yaƙi jiki a duniya sun mai masu hum na azabun alimu sannan azaba mai raɗaɗi da gare mu ta shafe su lahira a gidan lahira wa humul kuffar wato su ne kafirai تلك من أنباء الغيب يوحيها إليك yawa ya ce to wa umumin da wasu al'ummatai wato sannan masu ihun za mu yi da su daɗi a duniya sannan azaba mai rafi wato su shafi da gare mu a ranar lahira su ne kafirai tilka mina ba ilgayi ai wa'annan ayoyi ba da ta kunshi kissan nan ta nuhu tana daga cikin labarai wanda suke na gaibu wanda baka san su ba ai akhbar labarin ma ga ba an ka abin da ya rufu a gare ka muna yi maka abin da da can dama baka sani ba domin ba a gaban ka aka yi ba to ni biha muna wahayin ta ilaika zuwa gare ka ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا kai ba zama wasu dama can ba kasance ka san ta ba kai wala qaumuka wala mutanen ka kai ba san wannan kissa ba mutanen ka ba su san wannan kissa ba min kabla haza gaban wato wannan alqur'ani wannan alqur'ani yazo da labarin duk ba ku sani ba to kafin alqur'ani yazo wayannan abubuwan duk sun afku to kuma kai baka sani ba al'umma kama ba su sani ba fasbir fasbir kai hakuri ya bisa isar da wato aike aiken da aka yi maka kai hakuri ka isar da aike wa azal wa azaka wa nuka kuma kai hakuri da cutar mutanen ka kamar yadda Nuhu yayi hakuri wato duk wannan yana nuna kistoshin nan da ake kawowa da hakurkurtawa ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da wato wannan mutanen na kafirai suka rike masa to a yi masa kissar abin da ya faru da annabawa waɗanda suka gabata ya ji abin da aka yi musu to saboda ne idan ya ji cewa wanzu da gabace shi ma ga wasu irin musibar da suka shiga to wannan zai haƙurƙurtar da shi zai sa masa sanyin zuciya ya ga cewa ba shi aka fara yi wannan ba shi ne yake cewa wato kai haƙuri kamar yadda wato wa kamar yadda magabata wanda suka gabace ka wato suka suka haƙuri irin annabi nuhu irin wannan haƙuri ne to kai ma kai haƙuri إن العاقبة للمتقين sandai karshe a bayyabo ta tabbata da masu tsoron wato Allah وإلى عاد نخاهم هودا
qawluhu innal aqibata lil muttaqin an ras- an rawaito daga habba dan arabi kana yace mun zo wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin gida da mayafinsa ya kada kai da mayafinsa a yayin na inuwar kaba sai muka kai kara zuwa gare shi muka ce ya manzo Allah ba za su cin ba kai roƙon mana Allah ba ka taimake mu saboda sai manzo Allah ya tashi ya zauna su fuskarsa ta yi ya kuma tsara ta yace dan dai wa'anda suka gabace ku ana zuwa da mutum wa a ma- a haƙa masa rami a ƙasa a zo da zarto a sa a kansa wa a raba shi gida biyu da zarto amma wannan ba zai yi juya da shi ga biran addininsa ba ya zo a cikin abi- a hadisi za a zo ranar alkiyama da mafi jin daɗin ni'ima wato mutanen ƙasa wanda ya fi kowa jin daɗi a rayuwar duniya sai a dulmiya shi a cikin wuta dulmiyawa sai ya fito baki mai abu mai konewa ya kone sai a ce sai a ce da shi shin ka taɓa jin wani daɗi tun da kake a rayuwarka ko kuma ka kasance a cikinsa sai ce shi bai taɓa jin daɗi ba za ku dama a can duniya ba wanda ya fi shi ma jin daɗi amma musibar da ta shiga ta mar ya sa ma ya manta ma duk abin da ya yi daɗi لم أدر في هذا البلاء منذ خلقني الله تعالى sai ce ai ban wuce ba a cikin wannan bala'i tun da Allah ya halice ni تابع شد آل الدنيا بلاء sai a zo gaba da mafi tsananin masu shiga musiba a cikin yan duniya kuma فيمس في الجنة sai a duniya ce a cikin aljanna فيخرج zai shiga ya sai ya fito كأنه القمر ليلة kai ka ce da shi kamar wata ne daren goma sha hudu sai a ce da shi مر بشدة قد ka taɓa shiga wata musiba da kai يقول لا sai ce shi ne taɓa sanin wata musiba da ya shiga ba لم أدر في هذا النعيم ni منذ خلقني الله ban ban wuce ba cikin wannan ni'ima tun da Allah ya halice ni a cikin ni'ima na rayuwa za mu ji Allah ya amin amin وإلى عاد نخاهم هودا to shi kenan mun gama kisar annabi wato nuhu ko za a shiga kisar annabi hudu alaihi masalam amin shi ne Allah yake cewa mun aiko wa adawa dan uwansu yana da kabila da kabila hudan mun aiko musu annabi hudu wanda yake dan uwansu ne na kabila قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره sai annabi hudu yake cewa ya kawo ya ku mutane ku bauta wa Allah ya kaɗe tashi ba ku da wani abun bauta wato wani sa إن أنتم إلا مفترون ku dai ba ku zamo ba a cikin bauta wa ku goma ka illa mun ta nuna sai dai wato makareta ai ka zibuna masu ƙarya Allah ga Allah يا قوم لا أسألكم عليه أجرا ya ku mutane ba na tambayar kula da alayya ya Allah tauhidi muka kaɗai ta Allah إن أجري إلا على الذي فطرني lada na dai bai zama ba sai ga wanda wato ya halicce ni أفلا Shin ba تعجلون za ku yi hankali ba ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم wuce ya ku mutane wato ku nemi gafara ubangiji ku nuna shirki da shirku sannan ku tuba zuwa gare shi ai yanzu ku koma gare shi da da'atu da biyayya in kuka yi haka yusilu sama Allah zai sako muku sama ai zai aiko muku da ruwan sama wa kanu qannuni in sun kasance da can an hana su ruwan sama ba a yi musu ruwan sama sai ku shi kenan ku nemi gafara ubangiji ku kuka nemi gafara ubangiji ku Allah zai sako muku da ruwa eh zai sako muku da ruwa mijiraran mai yawan zuba alaikum gare ku ai wato ai wato zai sako muku da ruwa wato kasirar jiruri mai yawan zuba wato zai sako muku da ruwa in dai kuna istighfari shi yasa ake cewa dukkan da aka samu wato bari to ai ta istighfari idan ana istighfari Allah zai yaye wannan farin in ruwa aka rasa zai zo da da da zai zai zai kawo mana zai kawo ruwa mai yawa idan kuma wani kwari ne suke cinye abinci to ai ta istighfari Allah zai yaye su waya zirku kuwata ko zai kara muku karfi ila kuwatikum ai ma kuwatikum tare da karfin ku bilman da dukiya wa rolar barbar wani wannan da yaya ولا تتولوا مجرمين ku biya ku ba da baya musulmi na ya mushrikin da kuna mushrikai قالوا يا هود ما جئتنا bayyana ببينة sai suka ce ya wato kai hudu ai baka zo mana da bayyana ta wato da wata wata hujja ba baka zo mana da wata wani bayani ba ai burhani baka zo mana da wata hujja ba ala ka wani ka fitan wasu da wannan zance naka وما نحن بتاركي آلهتنا عن ne قولي wuce mu zama masu barin wato guma kanmu ba an kaulika dan wannan zance na ka aini kaulika saboda wannan abin da ka faɗa din nan وما نحن لك بمؤمنين wuce mu zama masu imani laka gare ka ba إن نقول إلا اعتريك بعض آلهتنا بسوء ba komai muke faɗa ba a cikin sha'anin sai dai kawai muna cewa ne wato shafin guma kanmu ne wato suka same ka bisu inda wani wato mummunan abu wato fa kabalaka shi da sai wato wato shi wato gunjin namu wato ya sa maka wato ɓacin hankali dukkan duka saboda zagin ka iya haga wato wannan gungi fa anta kai wato sai ka zama wata haji kana yin tururi قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دوني sai annabi hudu yake cewa ni ushidullah ni ina shaida wa Allah ko kuma na sa Allah shaida a rage gare ni wata ku kuma kuma ku shaida anni bari ni ku tacce ne amma su shi ku na hudu ga abin da kuke tara shi jiki da shi din duniya ko ma bayan sa فشهدوني جميعا ثم لا to تنذرون shike ku ma kirci ai insanu ku dabara shi halaki cikin halaka ta jami'an baki ɗayan ku an tunku wa utanukum da gumakan naku sun ba za su zuru ne sannan kar ku saurara kar ku saurara mu إني توكلت على الله ربي وربكم ni dai na dogara ga Allah ubangiji na kuma ubangijin ku ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ha ba wata dabba sai dai wato ai da ta mace wata halitta ta dubu alal ardi wato ba wata halitta ta dubu da take wato dindike alal ardi akan kasa sai dai ubangiji ne ruko ne da lafiya ta hada makon fakarta ai wato maliku sai dai ji wato mu wato ko wato mamallakin ta ne wa qahiru ha mai rinjaya ta ne fala naf'a ba wani amfani wala barara ba wata cuta illa bi iznihi sai da izninsa wa hukkan nasiyatu ko kuma wa hukkan nasiyatu bi zikri ya ke banci wato wato makon faɗa da zikir da ambato لأن أخذ لأن لأن من أخذ بناسيته هو أن أخذ يرق بناسيته لما قرب الأذى يكون في غاية الذل إلى كان شيء أسمى تقوى وأسكنش جولا كنجا إن ربي على صراط مستقيم dan ubangiji na wato inda rabbi dan dan ubangiji na yana bin tafarki majalisi a tsarin kiraki tafarkin gaskiya wal adl da adalci وإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستقلب ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا in ta wallo in kuka biya kuka ba da baya fi hafi hidatta an yi aiki kuka kawo da kai to faƙad ablagu cikin haƙiƙa na kan muku abin da aka aiko ni da shi zuwa gare ku wa yastahlifu rabbi qauman ghayrakum ubangiji zai mayar da waɗansu mutanen waɗanda ba ku ba ba za ta turu na hushiyan ba za ku cuce shi da wani abu ba bi ishirakikum da yin shirkun ku tarawa ku da shi ku tarawa ga waɗansu ababen shigan mu ababen bauta ku tara su da shi ba su don kun ce ga wasu gumaka alloli ne kuna bauta musu wannan ba ne cutar da Allah komai ba domin wannan ba wani abu bane wanda yake na gaskiya إن ربي على كل شيء حديث shi ubangiji ne mai kiwo ne abin da kowane abu ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ yayin da wato lamarin ma ya azaban mu ta zo sai muka tsayar da annabi hudu da wanda suka yi imani tare da shi da rama ai da hidayatin su ya minna daga gare mu shi kenan wannan je na hu muka tsayar da sunan azabin daga azaba ga lidin aiki lidin mai tsanani وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عليه wancanan ka adawa ishara ce ila asarihin zuwa ga wasu gurabun su ai fasihu ai ku yi tafiya bil ardi a cikin ƙasa wanzuru ku duba ilaiha zuwa gare ta to shi ma sun ma wasafa a hawalahu sai kuma ya sifanta halayen su faƙada sai ya ce jahadu sun jayayya da ayatuna da ayatu rabbihim da ayoyin ubangijinsu wa asau rusulahu sun kuma saba wa wato manzanninsa ai jami'a an masa jam'i ne لأن من أساء رسولا domin duk wanda ya saba wa manzo daya asa jami'ar rusul ya saba dukkan manzanni littirakin saboda tarayyar su fi asli ma jawo biyu cikin asalin abin da suka zo da shi ko tauhidi shine kadai ta Allah to wancanan ka wato adawa wato sun jayayya da ayoyin ubangiji wato ga ayoyin ubangijin su kuma sun saba wa wato ubangijin su kuma sun bi wato ai a safar su kaskasattun su sun bi wato umarnin kulle jabani dukkan mai tsaurin kai aminin wato mai tashin karan hanci ai mu'amilin mai jayayya da haƙi ga gaskiya na zo a sa'in da shugabannin zo وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة an biyan mutu wato a wannan duniya an biyan mutu da tsinuwa nuna nasu daga mutane suna ta la'anta su wa yawmal qiyamati la'anatu kuma an biyan mutu da wata la'anta ma yawmal qiyamati a wato a ranar qiyama على رؤوس الخلائق فتكون وتهلتو
ألا إن آدم كفروا فهم ربهم على كفن جنايا إن كابوا سوى ربهم وبنجنسو ألا بعدا لعاد قوم هود على بقول العين ذلك رحمة الله وفي الآن ثبتت آدم قوله mutanen annabi hudu wato bukunan nisa da rahama Allah wato ta tabbata wato mutanen annabi hudu mutanen annabi wato hudu su ne adawa wato an nisantar da su gaba da rahama ubangiji وإلى ثمود أخاهم صالحا an aiko wa samudawa kuma wato ɗan uwansu ne da kabilar da nan kabila salihan shine annabi salihu قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره shi ke annabi salihu zai ce ya ku mutane ku bauta wa Allah ku kaɗaita shi ba ku da wani abin bauta wani sa هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه Eh, huwa huwa an sa ku ubangiji shi ne wanda ya faru halittar ku ai in ka za a kalka ku shi ne ya faru halittar ku min al'arzi da ƙasa da halki abikum adam da halittar wato baban ku adam min ha daga ƙasar wasta amara kun kuma ya raya ku fi ha a cikin da aiki alakum wato ya sanya ku umara masu raya ƙasar tattununa kuna zama da ha a cikin ta ba tasbiru ku nemi gafarar da nuna shirki daga shirki sun matubu sannan ai irji ku koma ku koma ilayhi zuwa gare shi da tsari da biyayya إن ربي قريب مجيب jin sanin ubangiji na makusanci ne na sarki daga halitta su ilimi da iliminsa mujibin mai amsawa ne da masa sa'alahu ga wanda ya roƙe shi قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب sai suka ce ya kai salihu da ɗaya can hakika ka kasancewa abin ƙauna dina a cikinmu na biyu ma'ana muna tsoron an tafi na sayidan da je muna tsoron ka zama shugaba kabla haza gaban wato ka zo da wannan abin da ka zo da shi atan ne na yanzu ka hana mu ka wato an na mu da bautawa abin da iyayen mu dama suka zama suna bautawa min al-awsan da gumaka eh wa illa na da jike mu zama tabbata cikin kokonto min ma ta una daga abin da kake kira mu ilaihi zuwa ga shi min tauhidi daga tauhidi boyilun ai mu ne afkawa da rayi cikin wato kokonto da sun ne mun ɗauka kai mutum ne na kwarai kuma muna ganin wato kana da wato ɗabi'un shawawa za ka za mu iya shugabantar da kai amma wannan abin da ka zo da shi to shi gane ya sa kuma mun fara kokonto a kanka wato zuwa da yin tauhidi yace a bar bauta wa gumaka eh a ɗau Allah guda ɗaya a bautawa a shi kaɗai za a bautawa to wannan shi ne afkar da su cikin kokonto wato suka zama wato shi kenan suna kokonto a cikin wato salu to ya aka yi قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتيني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيت قال سيدي يا قوم تاني ku bani labari in je har na zama ala bayyana ta ina wani bayani na razi daga ubangiji na kuma ubangiji na ya bani rahama daga gare shi shine annabta to waye zai taimake ni waye zai kare ni min Allah daga azabar Allah in na saba Allah waye zai iya kare ni eh babu mai iya kare ni فما تزيدونني غير تخسير ba komai kuke kara mun ba bi amurku da umarnin ku da rin da zalika da wannan gaira tafsirin wani wato tafsirin ai tafsirin wato zarzawa ويا قوم هذه ناقة الله لكم aya yace ya ku mutane wannan taguwa ce ta Allah lakum gare ku ayatan aya ce eh aya ce Allah ya kawo ta ma'ana mu'jiza ce eh sun ce ga mu zuwa to wani abun mu'jiza ya fito musu da ta- taguwa daga fa shike nan fatan yiji kamar wato nishi ne na kula shi ne mai nakula shi ne sai ta taguwa ta to ya aka yi فذروها تاكل في أرض الله Allah to ku bar ta su ci a cikin ƙasar Allah yadda Allah yake ba ku rayuwa ku rayu ba ba da dabara ku ba to ita ma ku bar ta ta rayu kan ku taɓa ta ku bar ta ita ma ta rayu eh ku bar ta ta rayu wato da ikon Allah tabaraka wa ta'ala ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب to kan ku shafe ta da wani mummunan abu ai akarin kamar toshewa idan kuka yi haka to azaba wato makusanci zai kama ku in a ƙarfin muha wato in kuka soke ta فعقروها فقال تمتعوا في ديركم ثلاثة أيام shi kenan sai suka soke ta a tsara ha kudaru wato kudaru ne ya soke ta bi amrin da umarnin su suka ce zai soke ta eh fa qala sadu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ji dadi ai ma'ana in shi ku rayu fi darikum su gidajen ku za su tsaya mu kwana uku kawai sun mutubula ko na sana'a halakar da ku ذلك وعد غير na مكذوب duk wancan na kawadun alkawari ne gero makulumin wani abu wato karya fila a cikin babu ma babu karya wato a cikin wato wannan labarin da na gaya muku zai zo halaka ba ta zo فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ yayin da wato lamarin mu ya zo bi ihlakin da halakar da su sai muka tsere da wato salihu da wanda suka yi imani tare da su su su dubu hudu ne muka tsere da su bi rahmatin da rahama min ladar gare mu wallace lahu muka tsere da su kuma mun hijiya wa idan daga kunyar wannan yi wato bi kasir limini yawmi idan kenan iraba wa fatiha kuma yawma idan bina'an لإضافته إلى واتو مبني وهو الأكثر شيء ما فيها في جنايه أبنجي يكي سوى مكة إلى الدساله da wanda suka imani da hadu shi wanda suka imani su su dubu hudu ne to muka tsere da su da rahaman mu kuma muka wato tsere da su gaba da jin kunya wannan da wannan taguwa ta fito sai Allah ya ce to shi kenan ga taguwa nan ruwa ku sha ruwa rana daya ita kuma ta sha eh za a muku ko ku sha ruwan ku ba za ta sha ba to ungari kuma gobe to duk wanda za ku sha ita kadai za ta shanye shi jibi kuma sai ku ku ci gaba da shan ruwa ita kuma ba za ta sha ba za ta kuma shi ke duk wanda za ku sha ita kuma sai ta shanye shi to sai suka kosa da wannan sai suka shahara sai su ke sai su suka ce ce kudaru kudaru ya soke da zai kudaru ya soke da kudaru ya soke da shi na nan kudaru sai ta soka azaba za ta yi da gari ya waye bayan ya soke ta sai duk sai shi dama da ta za ta zo a wasu ishara ce guda uku ranar farko duk fusakon su baki ɗaya sai suka yi ja yace dama fusakon guda su yi ja to shi kenan sai duk fusakon suka yi ja sai suka ce ah ashe ku abin da sabi ya faɗa gaskiya ne kowa ya kuma fuskar ɗan wasu sai ga ta yi ja ja wani ya fuskar ka ja shi ma ya ja ai kai ma za ka kai ja to to shi kenan sai kuma suke ya ruɗe eh saboda abin da suke kare ta fa gashi ya zo daga ni ya waye kuma rana ta biyu sai kuma ta koma duk ta yi fari eh rana ta uku kuma duk sai fusakun suka yi baki baki daya to shi kenan kuma sai aka halakar da su إن ربك هو القوي العزيز aziz lalle ubangijin da shine alkawiyu mai karfi al'aziz ai algani mai rinjaye وأخذ الذين wato duk abin da kani yi duk abin da wato jabbeli ya yi to wanda Allah ya tashi ya kama shi to shi kenan an gama da shi domin kisar annabi annabi Musa da da Fir'auna duk lalatar da Fir'auna yi duk kafircin da yi har cewa shi Allah ne eh amma da ubangiji ya kama shi a yan sakan sakan yan sakan wato kaɗan aka dalilin da shi sai gashi babu shi dubi irin su lamaru dubi abin da wato ƙaru ne ya yi eh, abin da ƙaru ne ya yi wa annabi musa eh, dan an ce ya yi zakka ko shi da ya zo ya samu annabi musa yana neman ya so zarta shi eh, dubi abin da allah ya masa baki ɗaya ran nan da annabi musa ya allah ya ce kuma shi ƙasa ce ta nutsar da shi eh, shi kenan ƙasa ce ta haɗe shi sai kuma da yake wato bawan Allah baya rabu da musiba sai aka tafi ta ai annabi Musa ya sa kasa ta haɗe Fir'auna ne dan ya kwashe kuɗin sa dukiyar da ya tara shike nan sai annabi Musa ke ke kasa haɗe ma dukiyar shike nan kasa shike nan ta haɗe ta baka safna biyi wa bijail fil ard Allah ya kamar da Allah ya faɗa kasa ta kitse shi kuma ta kitse gidansa da duk dukiyar dinaran da take ciki an ce a wata wayar mukullan tafkokin karuna mukullan kawai shi ne kayan ƙato saba'in ne ma'ana kayan ƙato irin wato kayan ƙato shi ne ƙatuwar adaka wata ƙato sai ya yi nufi ya dauke ta to sai mutum ba kawai kayan firauna ba mukullan kayan sa kayan ƙato saba'in ne eh, amma da Allah ya halakar da su ya nutsar da su shi kenan kuma nan gashi yadda Allah ya halakar da su وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديرهم جاثمين wanda suka yi zalunci sai tsawa wato ta kama su sai suka waye gari suna durkusassu fi da yanzu mai gidajen su ai bari kina suna durkusassu Allah da kwabi su dubu su mai kina matattu كأن لم يغنوا فيها kai ka ce ba su taba wato zama wato fiha a cikin wannan gidajen ba ألا إن ثمودا كفروا ربهم sai dai wato samudawa sun kafirce wa rabbahu ubangijinsu ألا بعدا لثمود azabu da wato nisa ga wurin rahama wato nisa ga wato rahama wato mutum ya nisanci rahama Allah sai ya tabbata ga mus- ga samudawa ko da sarrafawa ko da barin wato sarrafa shi samudu din alama an hayi bisa ma'anar wato hayi wal kabilatu da kabila ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما wato wannan duk wannan kisa da ubangiji yake bawa a cikin qur'ani ake karantawa kafirai dan su dauki izina da ita domin a cikin ubangiji yana nuna cewa ai akwai alamun maganarrukan yanzu tafiya da quraisha suke rizatu shi tayi wasai ai suna fitowa da irin garurrukan ko da ba mutanen an riga an halakar da garin in an zo wajen gari za a ga waɗansu alamun cewa wannan gari ne an taɓa zama to su kowanne ya zama izina su ga irin yadda ubangiji ya yi wa'ancan mutanen a- azaba su ga yadda ubangiji ya yi wa'ancan al'umma azaba saboda karyata manzanninsu da kin yin tauhidi to su yi haka don su ma su zama da sun ɗau izina su dawo daga daga kafircin da suke to sai suka yi to shine sai Allah ya sa aka kama a ranar ranar Badar dukkan wani babba a cikin zuciya na aka gama da shi ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا سلاما
wallahi hakika manzannin mu sun zo Ibrahim Ibrahim bil bushra da albishir sun masa albishir da ishaqa da ishaqa wa yaquba da yaquba ba'dahu bayan sa ma'ana sun masa albishir da ishaqa to bayan kuma ishaqa to zai samu kuma yaquba karu sai suka ce da annabi Ibrahim Ibrahim salaman aminci mazarin mazari ne قال سلام sai annabi ibrahim ya ce salamu amince tabbata alaikum gare ku فما لبث أن جاء بإذن حليم bai zauna ya daɗe ba har sai da ya zo musu wato da ɗan baraki hanimin ai masmiyin wanda yake soyayye فلما رئي أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفا yayin da ya ga ya kawo musu wannan wato to wannan soyayyen dan mariki sai ya ga hannayensu la tusulu ilai ba ta saduwa zuwa ga wato nama eh ya ga ga su ne ya kawo ya ajiye garan baki amma hannun su baya kaiwa kan abun to shikenan ko baya baya jin na kirahu shikenan bi ma'ana an karahu shikenan sai ya ga ya kyamace su eh ya kyamace su sai ya sa kokonto kuma a kansu to wa'annan wani irin wa'annan irin mutane ne قالوا لا تخف shi kenan wato wa'auje tasbihun kibata sai ya ɓoye tsoro a cikin zuciyarsa minhum daga gare su ma'ana wato sai zama na wato yana kuma tsoron su wato ya ɓoye tsoron a cikin wato zuciyarsa wato shi kenan sai suka ce da shi kakka ji tsoro da suka fahimci ya damu kuma ya fara wato ɗar da su to sai suka fahimci ya firgita da sai suka ce zo kakka ji tsoro inna kuna إنا أرسلنا إلى قوم لوط kakka ji da kakka ji damuwa kakka ji tsoron mu mu dai aiko mu aka yi zuwa ga mutanen annabi lutu linuhuli kahum dan mu halakar da su
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها ha matar sa ai ibrahim ibrahim matar annabi ibrahim saratu ita saratu tana tsaye tarjumu ta ne musu hidima to da suka ji wannan wato albijir fa bahi gaske sai dariya istibshara wato dan farin ciki ji halakin da halakar da su kabashar na shi kenan ita kuma bayan ta yi farin ciki da wajen sai muka yi mata albishir bi ishaqa cewa za ta haifi ishaqa ita da ibrahim ومن وراء إسحاق yaqub bayan kuma sun haifi ishaqa Allah ya ba su ishaqa to za su samu kuma wato yaqub wani ɗansa kuma ta ishi za ta rayu ila an tarahu ma har zuwa ka gan shi قالت يا ويلتي آلد وأنا عجوز وهذا بعلي shaiha شيخا ƙara ta tace ya waila ce ya waila ce wannan kalma to kalma ce su ƙala ake faɗar ta inda amsar addini yayin zuwa su ganin wani lamari babba ko kuma yayin jin wani lamari babba idan an ga wato wani abu wanda yake ba da mamaki ko an faɗa wa mutum abin da wato wato yake bai ba shi mamaki shike na sai ya ambace ta wal alifu alifun nan mubdalakan abu mutum ya wace min ya idafati daga wato yar idafa a alifu shi yanzu abin mamaki ni yanzu na haihu wa ana ajizun ga zuwa su ina tsohuwa eh litis on wata tsuna sanar da ina da shekara 99 wa haza ba ji wanda kuma wato mijina shekar tsoho lahumi ato awwa 20 sanar da yana da shekara su shekara 100 ko kuma a yana da shekara 120 to ya haka za ta yi kai wannan abu ya isa abin mamaki إن eh هذا لشيء عجيب kai wannan abin da kuka faɗa wallahi abu ne ajibu mai ban mamaki an yi wula da waladun shi ne a haifuwa to yaro da hari mai ne da tsofaffi guda biyu eh wannan abin mamaki ne ita tana da shekara 99 shi yana da shekara 100 ko kuma 120 tsofaffi guda biyu ta ce kai ta haifi da wannan abin mamaki ne Eh.
قالوا أتعجبين من أمر الله sai suka ce da jikin zaki mamaki daga wato lamarin Allah ku garki wato ikonsa رحمة الله rahama ce fa ta Allah وبركاته عليكم أهل albai البيت rahama Allah da albarkatun su tabbata gare ku ya ahlul baiti ya ku iyayen gidan nuna su Ibrahim annabi Ibrahim إنه حميد مجيد sai ubangiji Hamidu ai Mahmudun abin yabo ne majidun mai aikajin mai girma ne فلما ذهب عن إبراهيم الروء وجاءته البشر يجادلنا في قوم لوط yayin da wato tsoro wato ya bar annabi Ibrahim ya ji tsoro ya tafi daga annabi Ibrahim ma'ana da yana jin tsoro shi ga tsoron sai ya gushe kuma albishir ya biyo masa bilbalar da samun ɗa da sai kuma shi kenan sai ya haɗu kuma yana jayayya da manzannin ayi jadu da rusulana yana jayayya da manzannin fi sha'anin qaumin lutu cikin sha'anin mutanen annabi lutu إن إبراهيم لعليم نواه منيب san dai shi dai ibrahima la allaha limu wallahi ne hakuri ne ai kasirul anati ne yawan wato sunta ne ai wahu ai wato ne yawan wato kai lamari ne Allah ne ai mulimu ai raja'u ne yawan koma kokkomawa ne wato zuwa ga ubangiji da lamarin sa fa qala lahu shi ke nan sai yake da su a su ne kuna karetan fiya salatu ya ati mu'minu mu'minu shin kwa kwa kwa kwa halaka alƙaryar da akwai mumini ɗari uku a cikinta ƙaru sai mala'ikun suka ce a la ai ba za mu halaka wannan alƙarya ba in dai da mumini in dai da mumini ɗari uku a cikin alƙarya ba za mu halakar da ita ba ƙala sai annabi ibrahim ya ce da su afa tuhulu kuna karyatan jiha mai a samu wato a samu nuna sun fa hallaka alƙarya suke da muminai wato mai tan sai suka ce a la ai ba za mu halaka ta ba sai ce a afa su ne zuwa tare da biya an mu gona muminan sun fa hallaka alƙaryar da suke da mumini arba'in tsarin sai suka ce la ita ba za mu yi halaka ta ba in dai akwai mumini arba'in a ciki ba za mu halaka ta ba kara sai annabi ibrahim ya ce afa su ne kuna ƙaryatan فيها أربعة عشر مؤمنا فهلك القرية أكد مؤمن نورة وما شاء شاء هنا شيء قالوا لا تسك شاء برام هلك أتبيتها قال شأن الله يتبي أفرأيتم كوكبان الأباري إن كان فيها مؤمن وارد إذا أكون مؤمن لا أتشكنت فهلك الإيشاء قال تسك الشيء برام هلك أتبيتها قال شأن الله يتبي to inna fiha lutan akwai fa lutan a cikin wannan garin kun ce za ku halakar da gari wani ce kuma ko da mun ne sai da zaku sai su inna fi haluna akwai luna a cikin wannan garin kalu sai malaiku suka ce nahnu alamu bi man fiha mu ne masana da duk wanda yake cikin wato wannan garin daga mun san duk wanda yake cikin wannan alƙalatin mun san shi kuma za mu yi abin da ubangiji wato ya umarce mu kuma ba tare da wato mun shafi mu ne ya shafi mu ne a ciki ba sai to falan ma a tsara mujadalatahum yayin da annabi wato ibrahim ya yawaita wato jayayya da su kalu sai suka ce ya ibrahim ya ibrahim a'rid an haza ya kai ibrahim ka kauda kai an haza ga buran wannan jayayya da kake wannan jayayya da kake ba ta da amfani ka kauda kai ga buranta innahu qad jaa amru rabbik kai innahu lamarin da shi an dai lamarin ubangijinka ya zo bi halakin da halakar da su ubangiji ya riga ya gama hukunci saboda haka jayayyar ka ba za ta sa wasu hukuncin da ubangiji ya zarta a kansu a janye shi ba wa inna humu atihim azabun ghayru mawdud lalle ku azaba za ta zo musu azaba za ta zo musu wani abin juyawa wato ubangiji ya hukunta azaba za ta zo musu wannan kuma azaba za ta zo ba za a juyar da ita ba eh lalle magana hukunci ta hukunci ya an zartar da shi ba ba canjawa ولما جاءت رسل ذالوا سيء بهم وباق بهم زرعا وقال هذا يوم عظيم yayin da wato manzannin namu suka zo wa lutu suka zo a nan lutu shi kenan shi a bihim shi kenan sai wato yi bakin ciki da su ai hazuna sai yi bakin ciki da sababin saboda su wa za ka bihim zar'an wato sai kirjinsa ya kirjinsa ya kuntata da su ai su daren kirji لأنهم ثم دون أن باقين حسان الوجوه ما تكيوا وانفساني في سورة أبيات سورة في سورة باقين shi kenan fa khafa alaihim qaumahu sai ji tsoron mutanansa dan ya san sha'anin harkar mutanansa da su kuma sun zo samari sun zo kyawawa to shi kenan sai kuntuta sai zama na ba ku bai ji daɗin zuwan su ba saboda ya san al'adar mutanansu wa qala sai ki haza yawmu asir wannan da yin aure na shine ne mai tsanani na shiga cikin wata musiba وجاءه قومه يهرعون إليه shi ke nan waje a hukunmu sai mutanen su suka zama masa lamma alimu yayin da suka samu labari bin da waɗannan bakin suka samu labari cewa baki sun zo dama yana daga cikin wato wato matarsa da aka halakar wato da da su waɗannan mutane idan annabi lutse ya baki to shi kenan in ya baki inda ranar ne suka zo sai ka kunna wuta idan wutar ta ci ta ci ta ci ta kashe wato wutar sai hayaki ya tashi ya sama to in hayaki ya sama to sai mutanen garin su san cewa annabi Nuhu ya yi wato baki maza to sai su sai su taho gidan eh sai su zo gidan suna neman wa'annan mutane idan kuma da daddare ne sai ka kunna wuta sai ka batta wutar ta ta haske suna ganin wuta ta yi haske to sai su san cewa akwai baki a gidan Allah to haka wannan masu ciki to shi ke nan yayin da mutanen su suka samu labari suka san cewa waɗannan mutanen su ne sai ga su sun zo suna gaggawa ilahi zuwa gare shi a guji suka taho ومن قبل كانوا يعملون السيئات kullum kawai sun gaban wato majiyin zuwan nasu wato zuwan bakin kenan kanu su mutanen nasu sun zama ya bari suna aikata sayi'atu wato munanan ayyuka wa hiya ityanu rijali shi ne wato zai kewa mazaje fil adbara a duburan su azanin lahu a jarana
قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم kun kaga lu sai annabi lu yace da wato mutanen nasa yace ya kawo ya ku mutane haula ibanati wa'annan ga su ƴaƴana ne mata eh fa ta zawwaju hunna ku aure su kunna azharu lakum su suka fi tsanci gare ku فاتقوا الله ولا تخزوني في يوم الدين tsoron Allah ka ku kunyata ni cikin sha'anin ba su wa'annan baki nawa أليس منكم رجل رشيد a cikin ku ba wani wato mutum wanda ya zama shiryayye wanda ya amuru bil ma'ruf zai umarni da kyakkyawan aiki wayan haye hani kuma an munkari da wani mummunan aiki قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من sai حج suka ce wallahi kai dai wato ka sani suka ce wallahi ka sani cewa dai mu ba mu da wato bukatuwa zuwa ga wato ƴaƴanka mata
وإنك لتعلم ما نريد kuma kai ka san ma mu yi abinda muke yi yin itiyanu rijal daga zai kewa mazaje قال لو أن لي بكم قوة نواوي إلى ركن yanzu شديد ƙara sai annabi lut ya ce ina ma dai ni zan zama wato ina da wani ƙarfi eh ina da wani ƙarfi wato dukun da ku ina da wani ƙarfi wanda wato zan yi maganin ku ai da kafa iko da wanda yake zan yi wato wato zan yi maganin ku au aure ko kuma wato in taro zuwa ga wani wato wato zuwa ga wani wato rukuni shadidin mai tsananin ƙarfi ma'ana ashiratin dangi tansurin da za ta taimake ni libata shi kuma saboda danƙa dukun da kuma danƙa da ku eh wato ina ma zan samu wato ma- mataimaka eh, irina wanda za su taimaka min mai maganin ku eh, ko kuma in samu dangi wanda za su taimaka min mu haɗu mu murƙushe ku eh, ku fara mara asil mala'ikun su zalika yayin da mala'ikun su ga zalika wannan sai suka ce ni قالوا يا لوط إنا رسل ربك to da suka ga yanayin da annabi lutsi ya shiga na firgita da damuwa da kuma neman yau zai fitar da kansa da zai ceci wayannan baki to sai suka bayyana masa su suwaye domin sun zo akan maganar wato su sun zo akan maganar su kamar wato baki ne kawai mutane maza shi ke sai suka ce da shi inna rusul rabbika mu ne manzannin ubangijinka ne Allah ne ya aiko mu لن يصلوا إليه za su sadu zuwa gare ka wanda su inda wani mummunan abu ba su isa su zo su taɓa ka ba فسر بأهلك بقطع من الليل to ka tafi bi ahalika da iyalin ga bikin da wani yanki daga wani yanki mina dayin daga dare wato a cikin dare ka kwaje iyalinka daga garin ka fita dan za a sauko da musiba a garin to kai ka fita da kai da iyalinka ولا يلتفت منكم أحد إلا a امرأتك da kaɗaya ku ya jura dan kai ya ga girman abin da wato zai sauka bihin da wa'annan jama'ar taka eh idan wato ya buji mutum ya juya ya ga abin da zai sauka ya sauka ya su shi ma sai musibar ta same shi to kan wanda ya juya eh duk wanda ya ka- kai da iyalin ka kuka fita kaɗaya ku ya juya ya ce zai ga me zai sauka illa mar'aka ta sai dai kawai matarka ko kuma eh ita kaɗai ce ko kuma illa mar'atuka bin rafi babin ne wato min min ahadu kenan وفي قراءة بالنسب إن لم رأتك كنا استثناء من الأهل أي فلا تصل بها كك تفد ما تتاك والناس wato kakka tafi da ita domin ka tafi ma da ita to za ta jiya kuma ma za ta halaka إنه مصيبها ما أصابهم domin domin cewa lamarin da sha'anin abin da ya same su to ita ma zai same ta fakila sai aka ce lam yakhruj biha bai fita da ita ba fakila wani kaulin aka ce haraja ta fita tare da shi annabi nuhu amma da sa'a wato da wato azabar ta sauka wal tafata sai ta juya fa qala wa qauma sai ce, ya mutane na to fa ja'aha hajarun sai wato dutse shi ya zo mata ita ma faƙatalha ya kashe ta wata alahu sai annabi wato lutsi ya tambayi wannan mala'iku an wata halakin lokacin da wato za a halakar da su mutanen nasa fatsalu sai suka ce إن موئدهم الصبح suka ce a ai ma alƙawar da su ma'ana alƙawarin halakar da su asubu wato kwanakin asuba ne eh da asuba za a saukar da azaba fatala sai annabi lutsi ya ce uruga ajalan min zalika ni ina son a kawo a yi mafi gaggawa ma min zalika da wannan ƙalu sai suka ce أليس الصبح بقريب yanzu ka ce ah yanzu asuba ba kusa bace ai asuba kusa ce hakuri wa yanzu da asuba ai ba wani lokaci ba ne فلما جاء أمرنا جعلنا آليها سافلها وأمطرنا عليها إجارة من سجيل to yayin da lamarin mu ya zo bi hilakin da halakar da su sai muka sanya aliha madaukakan kasar ai wato alƙalmin nasu ta fi da hayar ta zama wato makasanciya ai da an rafa a ha jibrilu shi ne jibrilu ya ɗaga garurrukan nasu wato da an ce garurrukan guda hudu a wata waya shi ke ya ɗaga su sama ila sama zuwa ga sama to wa a ƙaɗa sai bayan ya ɗaga su sama sai juyo da ƙasar makalubatan abar juyawa ma'ana makaluba shi ne ƙasa ya koma sama sama ta komo ƙasa ma'ana sai aka kifar da ita eh sai ya ju ya daga sama ya kifar da ita shi ya fi da ya da ya da ya malaka jin da ya ɗebi karurrukan guda hudu zai ya daga su sai ce ba ma duk a cikin kowa yana cikin harkarsa bai ma ci ƙuni cewa an daga garin ba eh mai ciniki yana ciniki mai dafa wani abu yana dafawa masu hira suna hira masu tafiya suna tafiya ba wanda ya hasashen cewa ba a dandare ƙasa suke ba ba ko mala'ika ya daga ta aka ce da ya daga ta sai da ya kai ta kusan sama ta daya da ya daga ta aka ce mala'ikun sama ta daya ba suna jin kukan zakarin garin to da sun san su shine sai juyo da ita kuma sai ta dawo a kife eh shi kenan kuma sai duwar wadi sai kuma wannan tsuntsayen suka zo da duwar wadi wanda yake wanda yake wato na lakar da aka dafa shi da wutar jahannama kowanne na sai saukar kansa eh saboda wannan aiki ba karamin aiki bane eh ba karamin aiki bane aiki ne wato musiba ce wata take babu wata babu wata fuska da Allah ya halatta shi a tsohon miji namiji da mace ai akwai fuskar da Allah ya halatta idan an yi aure za to wannan akwai fuskar babu babu babu Allah ya kiyaye mu amin kuma Allah ya sauke mu amin amin mangodiyan musawwamatan inda rabbik to shikenan wa amdarna sai muka yi wato matsarin hijaratan zuwa wasi alaiha akan wato alsariyo min sijjil daga sijjil ne ya sijjil shi sijjil din laka ne ubiha da aka dafa shi dillar da wuta mandodin ai mutu salin ne jibiyar juna ma'ana ba kawai jefa aka yi aka tafi ba a jefa a jefa yana ta jibiyar juna har kowa sai da aka jefa nasa eh musawwamatan ko ai mu'lamatan wato abayyuwa alama wato kowace an yi alama alaiha a kanta wato ismu man yurma biha amsa mata alama sunan wanda za a jefa da dutsen kowa da dutsen sa kowa da sunansa akan dutsen da za a jefe shi da shi haka Allah ya aiko da wannan eh inda rabbika nan da ubangiji ka bar mun zai ne da haka ya ta وما هي من الظالمين ببعيد wato ita wannan wato ba su zamo ba wato ai aljihad zuwa in au biladi ko kuma garurukan nasu ba su zamo ba ne masu nisa ba mina zalimi daga zalimai su ne mutanen maka ai ma'ana inda aka yi wannan musibar su a zalimai kafiran maka ai ba nesa da su ne ba gurin da aka yi wannan abu eh su je su ga irin abin da aka yi man dan su ma su dau darasi su dawo daga wato wato wato su dawo daga inkari da kuma wato kin mazala da suke yi alhamdulillah da kuma zaga kai to yan uwa mana yanzu nan mu ta'aziyya da wannan abu da ya same mu mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un insha Allah ya saka musu alheri amin amin mun san babu shakka halifa bawa ne na Allah zuwan Allah su misali kuma halifa ya rike amanan nan shekara wasu kusan wato arba'in da takwas abubuwan nan alhamdulillah sai ci gaba suka rika yi duk abin da za a yi na alheri za ka ji halifa a ciki kuma an mace an halifa shaida da cewa baya shiga cikin duk abin da yake na son zuciya duk abin son zuciya babu halifa a ciki saboda haka ya sai masa addu'a alheran da ya kafa na tabbatar wato mun tabbatar da cewa kullum zai sami wato ladan abin da ya dan halifa ya kafa alheri Allah ya saka masa da alheri kuma ƴaƴansa da ya bari Allah ya musu albarka Allah ya mana jan goya da mu da su baki daya ta wato ajiye wannan wato ci gaba da wannan amana wasu take sarrafa shi yake ɗauka yake ɗauke da ita kuma yake ba da ita to wajibi ne akan mai kowa halifa addu'a saboda ya yi hidima yawa addinin musulunci hidima yawa ɗariƙa hidima yawa faida hidima Allah ya saka masa da alheri kuma Allah ya bamu akan gwadabe irin wanda ya ɗora mu a kai alfarma maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu sai masa addu'a duk wanda muka zo a zaman da muke a nan da kuma gidajenmu domin a halifa yana da minna akan kowanne saboda ya ya ya ba mu ilimi ya ba mu tarbiyya saboda haka yana da jinna kan ko ba a taro ba wajibi ne ba ni ba addu'a ko duk abin da muka yi za a ba shi kamar shi saboda aikin alheri da ya dora mu a kansa Allahu akbar daga yau da annan da muke yi za mu canja ta za mu mata ƙari eh, saboda ta halifa da mata shigo Allah ya saka musu lafiya amin salatu fati uku uku salatul fati uku uku
wannan sakon su wallahu uku kul huwallahu uku
sun zama kafin na Amin.
lafiya da lafiya ba shi amin sabonin da sun shalle masa jan gora amin adon shi sun yi sun rasa lafiya malama su lafiya lafiya Allah ya inganta ta amin sai malaka su lafiya da su lafiya samun amin sun zama Allah ba mu lafiya Allah ba mu zama Amin.
lafiya da shi cikin al'amuran mu Allah ba mu mulki amin Yaron Allah shi ne sun rasa amin dole ya mutu nuna na gama sun fata amin fata ya tsara su fata fatiha da salatul fatihi
yau da fata ya fata wasu
amin
آمين آمين sun yau fatiha